بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu muna daren litinin biyar ga watan zulhijja bayan hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 daidai da uku ga watan bakwai 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma ajin malami a hayayola wanda aka yi wa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan shine zamanmu na 45 a jiran giyar karatukan ajin allah ya ji kanmu wanda ya gina wannan cibiya ta ilimi da maharifin salafiya wato babban malamin baban abdurrahman a sheik muhammad awal adam albani zaria da malam ya hayayula malamin da ya fara karanta da alkur'ani da tajawidi a rediyo a bayyane a wannan yanki na ƙasa ko ma a ƙasar gaba ɗaya allah ya musu rahama ya ji kansu da sauran musulmi da suka rigaye mu gaba ɗaya mu kuma ya sa mu cika da imani ya karɓa ayyukan ya ba mu ikhlasu a jiya mun tsaya a cikin suratul naba'i aya ta goma sha shida yau kuma allah ya zamu tashi aya ta sha bakwai kamar yadda al'adar karatun take za mu koma mu karanta daga suratul fatiha mun karanta suratul fatiha so ɗaya sai mu dawo mu ci gaba daga aya ta goma sha bakwai in allah yadda allah ya taimake mu ya mana jagoranci ba mu ikhlasi ya tabbatar da daga daga mu to mu karanta suratul fatiha tare so ɗaya insha allah saboda lokaci ya ja نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
karanta suratu naba'i daga ayata kuke makaranta daga farko zuwa inda muka tsaya bismillahir rahmanir rahim amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا a nan muka tsaya insha Allah to za mu karanta a saurara su uku sannan sai a zuwa amsa daga baya insha Allah bayan gyaran tajawidi bismillahir rahmanir rahim
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم جهنم كانت مقصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
inna yawmal fasli wannan nunin din tunda tana da shadda akan ta sai a mata gunna inna inna yawmal fasli fasli ka ce fasali a daure wannan sadadin ram inna yawmal fasli ba fasali ba sadadin tana da dauri ne fasli inna yawmal fasli kana miqata ko kafin ana so a daure a dinga fadi kamar yadda masu yaran suke fadi kar mu ce miqata a miqo ko inna yawmal fasli kana miqata qata kar mutun ya ce miqata wannan da yaran garin mu kenan miqata ko haka inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fi suri yunfaqu wannan nunan din babu komai akan ta alamar gunna kenan ko kar a wuce da karatu da sauri yunfaqu kar a ce yunfaqu fi suri mutun ya dan tsaya ya gunna ma'ana wani sauti da yake fitowa daga hancin shi dan kadan yawma yunfaku yunfaku kar a wuce da gudu a ce yawma yunfaku fi suri a'a yawma yun za na ya fito haka dan kadan yawma yunfaku fi suri fatatuna fatatuna wannan alhamza din daurariya ce ba fatatuna ba fatatuna ta ba ta'atuna ba ta'tuna fatatuna afwaja wa futihati sama futiha a kiyaye haƙara ma futiha ha ba futiha ba futiha futihati sama akwai madda akwai jan sauti kenan akan sama ga alifun din nan yana da alamar tafiya tsutsa sama'u fakanat abuwa ba abu wannan bawon din tana da ɗauri ne don haka tana cin harfan nan guda biyar ba a ɗaure su ta maƙoƙo jadin da ƙafin da ba'un da ba'un da jimun da dalo ƙoƙo jadin in an haɗe suri ɗaikin nan ramzi ko acronym a turanci sai a ce abin ka a ce abuwa ba a abin abin saboda alhamzan da ya biyo bayan ta kai tsaye mai fataha ne sai a ce abuwa ba abuwa ba ka a ce abuwa ba abin abuwa ba kar a ɗaure a ce abuwa ba a abin abuwaba wa suyyiratil jibal suyyira wannan ra'un din tunda tana da fataha a ce ra ka a ce ra kawai duk inda ra'un take da fataha ko take da dhamma a kaurara ta sosai ra suyyira ka a ce suyyira kamar da yare a suyyira da larabci haka sai karanta wa suyyiratil jibalu wa suyyiratil jibalu fakanat saraba sarara ita ma akawra ta saraba inna ay gunna akan wannan nunun din da inda aka ga nunun da mimun da shadda akan su to ay musu gunna ko inna inna haka inna jahannama shi ma haka jahannama inna gunna jahannama gunna kanat mirsada to wannan kuma hukuncin zai saba da abin da muka biyo baya ina ga mun yi shi a can baya a cikin suratul fajr ko to mil sada mil sada haka za a kaurara wannan round din duk da cewa abin da ya biyo bayan ta mai kasra ne abin da yasa saboda abin da ya biyo bayan ta kuma sadun ne sadun suna da cikin wadannan harufan da ake girmama su duk harafin da ya zo kusa da su shi ma ko ana siranta shi sai an girmama shi sai a ce mil sada ka a ce miyar sada kamar yadda muka saba sirantawa idan muka ga ra'un tana da sukuni bayan ta kome kasra ne amma anan za a kaura a ce mil ka a ce mir din mil saboda mene saboda bayan rawon ɗin mai sukuni kuma sai aka samu swadun to swadun harafi ne wanda yake da ƙarfi don haka duk wanda ya zo tare da shi shi ma yana da ƙarfi kamar kai ne a ce kalabe a bayan gwamna kai ma ga ana yi da kai ko to mil sada misali mil sada haka za a karanta littagina littagina ka a ce littagina a ko yadda masu abin suke karanta ko ka a ce littagina ko littagina a daure a hankali a dinga samun haruffan nan yadda larabawan suke faɗi insha Allah kuma za mu iya kai har ma mu fi su iyawa ya shafa ruwa 'yan najeriya su je musabaka su ci na ɗaya ai larabawan suna nan a wurin makarij din da karfin hadda da an fi su kuma ikon Allah saboda Qur'anin na Allah ne yayi an saukar da yaran Larabawa amma na kowa da kowa ne kuma kowa zai iya inda ya tsaya koya da izinin Allah Allah ya taimake mu litqagina kar mutun ya ce litdagina a'a ko litqagina ma'aba kai ce litdagina da yaran garin mu kenan litqagina ko ko litqagina ma'aba labithina fiha fa a kiyaye waɗannan harufan da ba mu da su kullum mutum su ya dinga lura da su irin ta'un da zalun da za'un da irin su swat ɗin da vadun mu ba mu da su a yarukanmu to mai ƙoƙari za ka iya ɗauka kuma lafiya lau insha Allah yau da gobe inda ana yi labithina tsinan harshe ya taɓa kaifin haƙoran saman nan guda biyu ta ta ka a ce labisina in ka ce labisina gaba ɗaya mutum ya canza ma'anar karatun ƙur'anin ne ma'anar ma ya ɓata ta to labithina ta tin za ka ji ta makale a ciki tsinan harshe ya taba kaifin haƙoran sama nan guda biyu manya labifi na fi ha ahqaba ah shi ma ake ha ƙarama ahqaba labifi na fi ha ahqaba la ya zuku na fi ha a kiyaye zalun ya zuku na ita ma kamar sa'un ɗin ce da zalun da sa'un da za'un yar wa sa'un durinsu ɗaya ne la ya zuku na fi ha bar wannan rawun din a kaurara ta saboda mai sukuni ce amma abin da ya bi bayanta mai fataha ne da haka za ta ci albarkacin fatahar kenan bau ka ce bar bau a kaura bau dan ba bar dan ba bau a kaura wannan rawun din da ya buku na fi ha bau dan wa wannan fatata na ɗin ɗaya fi ɗaya gaba kaɗan alamar gunna kenan ko bau dan wa bau dan wala sharaba sharaba wannan raunin shi ma a kaurara shi saboda mene saboda yana da fataha din na ga mai fataha ka a ce sharaba a sharaba ko kar mutum ya ji kunya kuma kare ji nauyi yau da gobe yau da gobe a hankalin Allah sharaba kar a ce sharaba a sharaba hankali la yakuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman ha a kiyaye ha karama ha hamiman wa gassaqa man bayan akan mimun din akwai fatata ne daya fa daya gaba hamiman wa gassaqa hamiman wa gassaqa gassaqa ko akwai sinin akwai kuma shadda akan shi gassaqa ka ce gassaqa ga yadda larabawa suke faɗi mu kwaikwaye su ga gassaqa kar mutum ya ce gassaqa a gassaqa ga ga illa hamiman wa gassaqa jazaa'an wifaqa wannan ba wani wahala an wifaqa za ga fatatan da suke kan alhamza daya fa daya gaba alamar gunna kenan ko kar a wuce da sauri jazaa'an an wifaqa jazaa'an wifaqa wifaqa shi ma ka a ce ka ka a ce jazaa'an wifaqa a ko jazaa'an wifaqa ko ba ka ba innahum ay gunna akan nuna din kanu la yarjuna yar shi ma a kaura wannan round din saboda abin da ya bi bayan shi mai fataha ne la yarjuna hisaba hi haƙarama ka a ce hisaba hisaba haka aji ta fata haka hisaba wa kadzabu bi ayatina zalu ne a kiyaye wa kadzabu bi ayatina kizzaba a kiyaye ka a ce wa kazzabu bi ayatina kizzaba a kazzaba a kiyaye wannan zalu din وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء wannan kuma babu komai za a faɗe shi yadda yake saboda shay'in kasaratan ɗin tsawonsu ɗaya ɗaya bai faɗe gaba ba don haka za a faɗe shi a yadda yake kulla shay'in ka a yi gunna wa kulla shay'in ah tsoyinahu ah a kiyaye ga haƙarama ga son kuma ah tsoyinahu kitaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba faguku a kiyaye zalu duk sanda aka zo kanta a kiyaye ta tunda ba mu da ita a yaran a yarukan mu faguku falan nazidakum wannan zayu ba matsala da ra'un da zayu duka muna da su falan nazidakum illa azaba faguku falan nazidakum illa azaba kaga ga zalun a farko sai zayun a tsakiya sai kuma zalun a ƙarshe faguku falan nazidakum akwai gunna falan nazidakum falan saboda nunan din babu komai a kanta sai ga nunan kuma a gaba faguku falan nazidakum illa azaba Allah ya taimake mu to amsa bismillahir rahmanir rahim إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها
a kiyaye ta ɗanan labithina ko ta in aka ce labithina ma'anar ta lalace ne ba labithina inan harshe taɓa taifin abu labithina haka ko labithina labithina fi ha ahqaba
لابثين فيها
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الب الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لابثين فيها
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
to a karanta بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء
to bari a karanta aya بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتحكون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا إن جهنم كانت مرصادا لابثين فيها أحقابا إلا حميما وغساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكل شيء أحصيناه كتابا
na'am
Mm. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وسيرت الجبال فكانت سرابا للطاغين مآبا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
makaranta to gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفع في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا
في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا to alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim je mun tsaya aya ta 16 inda Allah ya kawo labari game da kafirai suna tambayin junan su cewa wai sai cin kiyaman nan da Muhammad yake cewa sallallahu alaihi wasallam da gaske ne ko ba da gaske bane shine Allah ya kawo labarin nasu cewa akan me suke tambayar juna game da labarin nan mai girman gaske ma'ana labarin tashin alkiyama wanda suka sance suna sabani a ciki wanda ya ce gaskiya ne wanda ya ce karya ne sallah ya ce da sannan za su sani sannan da sannan za su sani inda za su gane cewa abinda suke faɗi ɗin cewa karya ne kuma allah shi ne gaskiya mai iya tada mutane allah ya ce bai sanya ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗiya ba kuma ya sanya duwatsu su zama turaku a ƙasar saboda ba ta dinga raurawa ba ko ta dinga nitsewa da mutane ko dabbobi sannan allah ya ce ya sanya mana bacci ya zama hutu a gare mu sannan ya sanya mana dare ya zama sutura ya lullube mu gashi nan mu huta mai wasu abuwa a sirrance ya sanya mana rana ta zama kuma lokacin neman abinci sannan ya gina mana wasu sammai guda bakwai masu ƙarfi a saman mu sannan ya sanya mana sirajan wahaja wata fitila mai haske da ba da ɗimi a lokaci guda ɗaya rana kenan sannan ya saukar mana daga musirat daga gidagizai ruwa mai mamakon zuba wani na bin wani a baya saboda ya dinga fitan mana da tsirrai irin su masara da sauransu da alkama da shinkafa da kuma sauran tsirrai na bata irin su ayaba da kankana da sauran abubuwan sha da ganyayyaki irin su zogale da sauransu sannan da aljanna waɗannan gonakai jannatin alfafa waɗanda suke cike da bishiyoyi kamar wanda ake cin rainforest kenan in ka ji za ga ko rana ma ba ta iya ratsa wurin sun haɗe da junansu jijiyoyi kamar a kudancin najeriya nan kenan da yankin amazon na ƙasashen brazil haka da sauransu rainforest kenan za ga suna da bishiyoyi wanda reshen duk sun haɗe da juna tsakanin bishiya da bishiya ba za ma ga ƙasa rana ba ta cika ratsa wurin ba shine jannatin alfafa allah ya ce da an ga wannan ko sai ce to inna yawmal fasli kana miqata wannan ranar da kafirai suke tambaye juna game da ita cewa za ta faru ko ba za ta faru ba yanzu Allah yana musu ikon shi kenan a ayoyin da suka gabata cewa wanda ya sanya ƙasa ta zama shimfiɗaɗɗa ya sanya muku ainihin duwatsu su zama taraku da sauran abubuwan da ya kawo a baya to kun san cewa zai iya tayar da ku ko sai ce to inna yawmal fasli lallai ranar da za a yi sakamako za a rarrabe tsakanin mutane ranar da za a yi shari'a kenan tsakanin mutane tsakanin dabbobi tsakanin kowa da kowa ma to wannan ranar kana mai kwata an riga an sanya mata wani lokaci na musamman ta kasance abin sawa lokaci na musamman allah ya riga ya sama mata wani lokaci da ya sani ranar tashin alkiyama nan da kafare suke tsoro ko ba su yarda da ita ba to tana nan zuwa an riga an sa mata lokaci Allah ne san lokaci Allah ya ce yawma yunfaku fi suri a ranar ko za a yi musa a cikin kaho fatatuna afwaja sai ku dinga zuwa da an yi hurin kowa sai ya zo kamar a sa mayan karfe a tsakiyar karafa ai za ga karafa na suna ta zuwa yana kama su to da mala'ikan yayi musa a cikin kaho fatatuna afwaja sai ku dinga zuwa jama'a jama'a group group ga yan agaji ga mutanen kirki ga yan caca kamar da makaranta a baya kowa ya dinga zuwa a cikin mutanen shi kowa sai ya amsa fatastajibuna bihamdihi wa tarununa illa bikum illa qalila wa ta'ala dole kowa sai ya amsa fatatuna afwaja sai ku dinga zuwa wannan group group da Hausa ya sunan shi ma rukuni rukuni jama'a jama'a rukuni rukuni wannan rukuni ga rukuni ga wannan rukunin mutanen kirki rukunin ustazai rukunin kowa ya dinga zuwa da rukunin shi kana cikin barayi duk wuta da Allah ya sani masu kwashe kudin gwamnati ko sun bar mutane da wahala a ƙasa Allah ya kyauta to fata'tuna afwata wa futihatis sama'u sai a bubude sammai wannan sama yanzu ba gashi Allah ya ce Allah ya yi ta sab'a sama'a sab'an shidada ko to duk karfinta a ranar sai a keketa ta idan sama'un shaqqar da idan sama'un fatar mun yi su a baya sai sama a keta ta fakanat abwaba sai ta kasance ta zama kofofi yanzu gata nan a kafe ba kuli ko ɗaya turan tashin alƙiyama sai Allah ya tikkita ta mala'iku su ta saukowa kaga duk wanda yake ganin an riga an yi busa an kira mu mun taro a wuri ɗaya ko sannan kuma ga sama ta kece mala'iku sun sauko don mutum zai gudu ma ya gudu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ka sa mu cika da imani shine wa futihatis sama sai a bubbude sama fakanat abwawa sai ta kasance ta zama kofofi mala'iku sai ta saukowa kuma wani wanda yake ganin zai iya gudu ya gudu kame da zamu ji a suratul rahman nan gaba kaɗan insha Allah wa suyyiratil jibalu fakanat saraba abun yadda zaka ayoyin fa suna da alaka da juna an hura kaho kowa ya taso daga kabarin shi ya zo ya tsaya an kece sama mala'iku sun sauko sun zagaye sannan kuma duk wani dutse wa suyyiratil jibal sai a dike shi fakanat saraba sai su kasance kamar kawarwalniya ko kuma wanda suke jin turanci abin da ke cewa mirage ko wanda in kana tafiya a titi a kwanta sai ka ga kamar gashi can kamar ruwa ne kana zuwa sai gaba ruwa wani haka Allah zai mai duwatsu duk duwatsu na saboda ba maɓoya kenan ba inda mutum zai ɓoye an hura ƙaho an taso sama ta keci mala'iku sun sauko sannan duk wani wuri da mutum zai laɓe a bayan shi ya ɓoye gidaje duk sun gurguje dutse wanda ya fi komai karfi da shi ake buga misali don ka gane in dutse ya gurguje to ina ga gida kuma ginin Allah kenan kurma ne shi kuma dutse ko wannan ko ko ko bulldozer to ta buge shi wannan ginin ai sai watsi amma dutse ƙarya take yi sai dai ita ta kare kama a ce yanzu dutsen madarkacin nan ko dutsen zuma road na Abuja bulldozer to ta buge sai dai ta buge banza bata isa wallahi haka ne to sai Allah yake buga misali da shi in dutse ya watsi kaga duk wani abu da ba shi wato ya watsa ke ne da ka ba wurin koyo duk inda mutum ma zai je ya ci Allah ya tsare da Allah ka sa mu cika da imani shine wasu iratil jibal fakanat saraba sai su kasance da kasan kawalwalniya wannan abin da kake hangowa gayi can kana tafiya kamar ga ruwa can kana zuwa sai gaba ruwan bane sarab ke ko kawalwalniya ba wurin koyewa ke ne inna jahannama to Allah ya gama ma'ana dan adam ba yadda ya iya kenan an ta da shi dole ya zo aka busa ƙaho mala'iku suka sasso suka zagaye shi sannan kuma sama aka kekece ta sannan duwatsu kuma aka mai da ƙasa ba wurin tudu ba kwari flat duk inda za ka tafi ma'amun za ka yi gudun gudu a gan kilomita nawa za ka iya kenan shi ya mu ji tsoron allah mu zama mutanen kirki kawai shi ne mafita duk abin da mutum ya a wannan ranar a ce gudu ma ka gudu in za ka iya bismillah ga fili nan ga mai doki in kai ne sarkin gudu ma a duniya irin athletes din nan ko masu gudun mita kaza gudu bismillah gashi nan balantana ma rana ba ruwa Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaqa sai Allah ya ce to kun ji wannan inna jahannama kanat mirsada lallai Allah ya karfafa magana ba bai ce kawai jahannamu kanat mirsada bai ce lallai tabbas wutar jahannama ta kasance wurin tarewa ne matara ce madakata ce ga wane littagina ma'aba ga mutanen banza a zalimai ma'aba ita ce makoma mana wasu malamai suka ce sira'i ne a nan kowa zai zo wa in minkum illa waridu ta kai za a zo a wuce duk abinka da musulmi da arne kowa sai ya wuce ta kai to kana zuwa in kai azzalimi ne maciyin amana misali amana tana farko da ƙarshe ya cin amanan mutane kai ne shugaba ko wani abu cin amanan magana kana zuwa ka fada cikin ba ka fada ba sai ka zo ƙarshe kana kallon sai ka fada cikin kai Allah ya tsare masu cin amanar dukiya kamar da suka rikita kasan nan suka hana mu zaman lafiya suka kashe mana malamai suka sa mana boko haram yanzu suka sa mana kuma bandits da kidnappers Allah ya isa Allah ya saka mana wallahi duk wanda yake ciki wannan abun sai ya kama shi ai dole ka mutu ko kuma zaka je wurin Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka to shine jahannama ita wannan madakata ce kamar tarko ne litagina ga azzalimai ma'aba makoma ce kana zuwa ka fada ciki lauyoyin da ake takama da su san san da su ai duk ba sa nan a ranar su mata kan suke amma ba su shiga wutar ba kenan ba Allah ya tsare mu Allah yake cewa labithina fiha ahqaba idan sun shiga kuma za su zauna a cikin ta tsawon zamuna masu yawa da ba su da iyaka ahqaba wannan tafi da mala albani sa hikbatun ko hukubatun min at-tarikh ko wasu zamanna na tarihi ana nufin malamai sun yi sabani shekara 40 ko shekara 70 shine hikba lokaci ne dai mai tsawo to ba fita dai an shiga wutar jahannama din shine labithina za su zauna a cikin ta ahqa ba zaman nan ma saboda ba su da adadi sai an dade an dade sai ai kaman za a daga musu azaba sai a canza nau'in ta kila da dukan su ake yi ta baya ana dukan su ana dukan su yanzu kuma sai a canza sai a koma a dauke sai a jefa su a wani rami haka za a yi canza nau'in ibada lokaci idan ya ja Allah ya tsare mu daga azalimai fa kenan Allah ya ce la yaghuna fiha bardan ba za su taba samun sanyi ba don wuta jahannama gaba ɗaya zafi ne kawai kullum zafi ne to ba za a taba samun wani ba za su taba ɗanɗanon wani abu mai sanyi ba wala shara ba ko wani abin sha mai daɗi babu sanyi gaba ɗaya tun daga safe 24 hours irin na lahira kawai wuta ne sama da ƙasa lahun min jahannama mai haru wa min fauƙihim gawash sama wuta ƙasa wuta Allah ya tsare mu to shi ne ba za su taɓa ɗanɗanan wani abu mai sanyi ba wala sharaba ko wani abin sha mai daɗi illa hamiman in kaga sun sha wani abu to tafasashen ruwa ne wanda ya kai tafasa ƙarshe shi ne allah zai dinga ba su zuku ana allah yana cewa ɗanɗana ka sha ruwan nan wa ga saka da ruwan ƙurji ruwan maruru idan an yi wa yan wuta jahannama azaba hanjinsu sun ɗibi ruwan sun sha kafin su sha za mu ji ayoyin gaba a ƙwani fuska sai ta kwaye gaba ɗaya sai ta faɗo cikin ƙoƙon kuma su sha ya kakkatsa musu hanjinsu kuma su kasa yadda shi sai ya je taru a wani rami to in sun ce suna shan ruwa sai a ɗaya sai a ba su a ce ga ruwan nan ku sha ga zafin tsiya sannan kuma ga shi ba daɗi ga warin tsiya saboda abin da mutum ya a duniya da za mu ci Allah ya ce da za a wifaƙa wannan sakamako ne daidai da irin aikin da suka yi wa Allah wallahi duk mutumin da ya saki kafar shi a duniya yi ta zalunci tara kudin haramun cin haramun zalunci dan ya kashe wannan sihiri to gaji jaza'an wifaqa sakamako daidai da irin aikin da suka yi kenan inji Allah Allah ya ce innahum kanu la yarjuna hisaba sun kasance ba sa tsammanin cewa wai za a yi sami ne su suna ganin an mutu shikenan an mutu daga lahira ko daga duniya sai kaduna za a gane sai kaduna ba sa tsammanin cewa za a yi hisabi don haka ba sa tsoron Allah gani suke kawai in mutum aka sashi a kabari kamar shi kenan to wallahi ba shi kenan ba tun daga kabari mutum zai fara da kuwa in shi a zalimi ne Allah ya tsare mu Allah ya ce wa kadzabu bi ayatina kidhaba sun karyata ayoyinmu kuma iya karyatawa duk abin da Allah ya faɗi duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko baka yadda ba me baka yadda ba lisanul hal an ce wanda ya kaza za a mai kaza ne sai kai wannan duk maganganun ku ne na masu imani haka ma har musulmi za ka je na cewa Allah ya tsare Allah ya ce sun karyata ayoyin mu iya karyata wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba wa kullu shay'in kuma kowane abu da kake gani a duniyar nan da mutum da ayyukan nashi da hisabin da lokacin da aljanna da wutan a hasainahu mun kiyaye shi kitaban a rubuce Allah ya riga ya rubuta komai da haka amma mutum ya yi wani laifi yana ganin ya cuci mutane ko wani abu ko ya yi wa Allah yana nan a rubuce bayan sun shiga wuta jahannama nan suna shan wahala sai Allah ya sai mala'iku su dinga ce musu ba zuku gafa azaba ba sauki ba ba sanyi ba abin sha sai Allah ya dinga ce sai a dinga ce musu fa zuku ku dandana azaban nan ku dandana ba magana mai dadi ga mari ga tsinka jaka kenan ko in ji bahaushe fazuku falan nazidakum illa azaba ku dandana azaba ba abin da zamu kara muku a cikin wannan wurin sai azaba in kaga kari to azaba ne zidnahum azaban fawqa al'azabi ma kanu yufsidun kenan azaba yau ta fita gobe ta fita jiya ta gobe ta fita yau haka haka kullun sai azaba cikin azaba Allah ya tsare mu da haka ayoyin suna cewa mutane mu ji tsoron Allah musamman mutanen ƙasar nan da suke zalunci ta ko ta ko ina daga sama har ƙasa kowa macuci ne sai dai in bai samu dama ba shi yasa ƙasa ta ki ruwa to mun ji abin da za mu samu in mun ki gyara ko Allah ya sa mu gyara din Allah ya ji kanmu Allah ya shige mana gaba Allah ya mana muwafaka abin da muka daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai Allah ya kai mu sai bayan sallah kuma insha Allah wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi